أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Litinin biyar ga watan Ramadan hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 muna cikin suratul insan a jiya mun tsaya daidai aya ta 22 yau za mu tashi aya ta 23 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك و... واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
Allah madaukakin sarki ya ce, Inna nahnu nazzalna alaika alqur'ana tanzila, lalle Musa Allah madaukakin sarki mu muka sabkan maka da alkur'ani tanzilan matuƙar sabkarwa bi ma'ana domin kore duk wani shakku da kuma kwankwanto akan wanda suke karyata cewa alkur'ani ba Allah madaukakin sarki ya sabkar da shi ba fasbir li hukmi rabbik dan haka kai annabi kai hakuri dangane da hukuncin ubangijin abinda Allah ya kaddara maka kai hakuri da shi na cutarwa da makamantansu wala tuti' minhum kada kama kowa biyayya daga cikinsu asiman au kafura mai aikata laifi mujrimi kenan au kafura ko mai yawan kafirce ma Allah madaukakin sarki wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka bukratan da safiya wa asilan kuma da yammaci ambatan Allah nan wasu malamai suka ce ana nihin mutlaqu dhikr az-zikrul mutlaq kenan ambato saki ba kaidi kawai irin na zikiri wanda Allah ya hore maka kai akan harshen ka wanda ya tabbata akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai zikiri da safe kai zikiri haka da yamma wasu malamai suka ce a askar da suke da alaka da salloli askar da ake yi bayan salloli wasu malaman suka ce a askar kin safiya da yammaci da makamantansu almuhim dai ka ambaci sunan ubangijinka bukuratan da safiya wa asilan sannan da yammaci wa minan laili فاسجد له وسبحه ليلا طويلا سنن ومن الليل فتاشي da daddare kayi qiyamul layl fasjud lahu kayi sujada dan Allah wasabbihu laylan tawila sannan ka tsarkake ubangijinka dare mai tsawo kenan kai ta tasbihi ko kuma kai ta nafilfilin dare inna haula yuhibbuna al'ajila lalle waɗannan ana nufin kafirai kenan da wanda suka zaɓi rayuwar duniya akan ta lahira yuhibbuna al'ajila ba abin da suke so sai mai gaugawa wucewa mai gaugawa wucewa ita ce rayuwar duniya wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila suna barin abin da ke gabansu na yini thaqilan mai yauni shine yinin alqiyama nahnu khalaqnahu mu ne muka halicce su muka samar da su daga babu wa shadadna asrahum sannan muka ƙarfafa halittarsu muka kyautata halittarsu wa idza shi'na idan ko muka ga dama muka so baddalna amsalahum tabdila sai mu tafiyar da su mu masanya su da wasu matukan masanya don ana da zamu ga dama sai mu tafiyar da su ta hanya halakar da su ko kashe su mu masanya su da wasu mutanen da suka fi su alkhair inna hadhihi tazkira lalle wannan sura tazkira wa'azi ne da jan hankali faman sha'a duk wanda ya so daga cikin ku ittakhar ila rabbih sabila sai ya riki hanya mafi dacewa zuwa ubangijin shi madaukakin sarki wa ma tasha'una illa an yasha Allah abinda kuka so ba shi bane ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya so faruwa shi ke faruwa inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman mai cikakken sani ne ba wani abin da ke boye karkashin ilimin sa hakiman ko mai hikima ne cikin dukkanin ababen da yake zartarwa yudkhilu man yasha'u fi rahmatih Allah yakan shigar da wanda ya so daga cikin halittunsa ko bayinsa fi rahmatihi a cikin gidan aljannansa da jinkansa wadh-dhalimina su kuma kafirai da azzalimai a'adda lahum azaban alima Allah ya musu tanadin azaba mai radadin gaske wannan shine karshen wannan sura mai albarka za mu shiga cikin suratul mursalat ko suratul mursalat sura ce makkiya tana ɗauke da ayoyi guda hamsin hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da sanadi mai kyau daga abdullahi dan abba kada yake cewa qala abubakar abubakar radiyallahu anhu yace ya rasulullah ya ma'aikin allah qad shibta haqiqan kai furfura qala sai annabi yace da shi شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت sai annabi ce ba abin da ya sani firfira sai suratul hud da suratul waqi'a da suratul mursalat sannan da amma yatasaalun da idha shamsu kuwiya wannan surori su suka sa hannai firfira haka imam bukhari da imam muslim sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi أنه قال يكسوى إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات أم الفضل تاجيشي حالا ينا كرنت سورة المرسلات فقالت سي أم الفضل تشدشي والله يا بني نارن إلى الله يا كيدانا لقد ذكرتني بقراءتك هذه حقيقة كاتنا تدني da wannan karatun da kake na suratul musalat إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم lalle wannan sura tana daga cikin ƙarshen abin da na je daga manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya qara'u biha fil maghrib yana karanta ta a cikin sallan magriba suratul mursalat sura ce da take tattaunawa akan rantsuwar da Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa da kuma irin yadda masu imani za su samu manya-manyan makamai a cikin gidan aljanna sannan kuma da matabbaci na mushrike da kafari a cikin gidan wuta mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace wal mursalati urfa an rawaito daga masruq daga abdullahi dan abbas kale yake cewa hiya al mala'ikatu ursilat bil ma'ruf min amri Allah ta'ala wa nahyihi wal khabri wal wa'i abinda ake nihi da al mursalat kamar yadda masruq yace daga abdullahi dan abbas su ne mala'iku da ake turo su da kyawawan al'amurra daga Allah maɗaukakin sarki na daga umarnin shi da haninsa da labari kuma da wahayin da Allah ya so a sabka. Haka wasu malamai suka ce abinda ake ne da almursalat ‘yan aike daga cikin mala'iku. Allah na rantsuwa da ‘yan aikensa daga cikin mala'iku da yake turo su da alkhairi a doron ƙasa. Wasu malaman suka ce almursalat Allah yana rantsuwa ne da ‘yan aiki na iska, iskan da Allah yake turowa, urfan ya kasance wani iskan yana biyan wani, shashi na biyan wani ken. Fal'asifati assa, sannan Allah yana rantsuwa da al'asifat shi ne iskan da ke ɗauke da guguwa, asfan mai ƙarhin gaske mai halakarwa, wannan shirati nashara, sannan Allah yana rantsuwa da annasharat shi ne iska da ke ɗaiɗaita giragizai a sararin samaniya nashirin matuƙai yaɗawa falfariƙati farka malamai suka ce alfariƙat nan ana nihin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki wanda sukan zo da wahayi wannan wahayin yana ƙumshe da rabewa tsakankanin masu imani da kafirai rabewa tsakankanin alkhairi da sharri rabewa tsakankanin mutanen ƙwarai da wanda yake ba na ƙwarai ba falmulqiyati zikra Allah yana rantsuwa da almulqiyati zikra su ne mala'ikun da sukan zo da wahayi, uzran au nuzra, ya kasance wahayin da suka zo da shi uzran yanke hanzari ne zuwa ga bayu don kar su ce ba a turo musu manzo ba sanadiyya haka ake azabtar da su. A'a, an turo ne don a yanke ma mutane hanzari, au nuzran kuma ya kasance shi alƙur'ani nuzran ne jan hankali ne da jan kunne ga wanda suka ƙetare iyaka Allah maɗaukakin sarki. innama tu'aduna lawaqi' innama tu'aduna lawaqi' shine jawabin rantsaran da Allah madaukakin sarki yayi a wannan farkon sura innama tu'aduna lawaqi' kamar kenan a ce da haƙin iskan da Allah yake turowa ko da haƙin mala'ikun da Allah yake turo a matsayin an an aike da iska mai ƙarfi mai tsananin gaske da yake ɗauke da azaba da kuma iska mai ɗaiɗaita giragizai a sararin samaniya da haƙƙin mala'ikun da ke sabkowa da wahayi don rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da haƙƙin mala'iku wanda suke sabko da wahayi lalle shi alƙur'ani mai girma ko kuma lalle shi yinin tashin alƙiyama ko abin da ake muku alkawali na faruwarsa lawaqi'un tabbata za ya faru ina fata mun gane yana wannan shine jawabin rantsuwa wadda Allah madaukakin sarki yayi cewa abin nan da ake muku alkawalinsa na tashin alƙiyama na yin hisabi na a sa wanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki a gidan wuta a sa mummanne a cikin gidan aljanna lawaqi'un tabbat zai zo ya faru wa idan nujumu tumisat idan aka shafi hasken tauraro wa idan sama'u furijat idan kuma ya kasance sama ta bude ta ciccire ta daddare wa idan jibalu nusifat idan kuma ya kasance aljibal su kuma duwar watsu nusifat an narke su ko an cire su daga inda suke kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a wasu wuraren wa yas'alunaka an jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha ka'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta wa yawma nusayyiru al-jibal fatara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ranar da Allah zai nike dutse matukan nikewa shine wa idhal jibalu nusifa wa idhar rusulu uqtitat lokacin da aka sanya ma manzanni idan lokacin da aka sanya ma manzanni ya kai lokacin da aka musu alƙawarin za a tashe su da su da mabiyansu a musu sakamako li ayyi yawmin ujjilat ga wani yini ne aka jinkirtar da faruwar dukkan ababen da aka ambata sai Allah ya ce li yawmil fasl an jinkirta su ne dan rana wadda za a rarrabewa a cikin rana wannan ababen da aka gaya muku an jinkirta faruwarsu ne a rana ta rarrabewa ranar tashin alkiyama ranar da za a rarrabe masu imani da su da kafirai munafukai da mutanen kwarai mutanen da yake ba na kirki ba da na kirki shine yawmul fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wa ya sanar da kai me ake ce ma ranar rarrabewa wailin yawm idhil lil mukazzibin azaba da musiba sun tabbata a wannan yanin lil mukazzibin ga masu ƙaryata abin da Allah maɗaukakin sarki ya sabkar na wahayi sai Allah ya ce alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin waylun yawma idhin lil mukazzibin alam nakhluqukum min ma'in mahin فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
Allah madaukakin sarki ya ce alam nuhlikil awwalin shin ba mu ne muka hallakar da na farko ba kafiran farko da suka gabace ku ko mutanen makka da kuka kangare ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu muka hallakar da su mu muka hallaka adawa mu muka hallaka samudawa mu muka hallaka mutanen annabi no sakamakon kafirce mishi da suka yi thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan kuma za mu zo mu hallakar da na ƙarshen bi ma'ana in kuka yi irin yadda suka yi kuma za mu hallakar da ku kadhalika naf'alu bil mujrimin haka ne muke aikatawa ga duk wanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki wailun yawmi idhil lil mukaththibin azaba da bani sun tabbata a wannan yinin lil mukaththibin ga dukkan wanda suke ƙaryatawa alam nakhluqukum min ma'in mahin shin ba mu muka halicce ku ba min ma'in mahin daga ruwa mai rauni mu ne muka yi sanadiyar halitta ku ta hanyar samar da ku da ruwa mai rauni shine ruwan mani faja'alnahu fi qararin makin muka sanya wannan ruwan maniyin ko ɗugon maniyin fi ƙararin makin a cikin wuri matabbaci da zai bashi kariya shine cikin ma'aifakin ila qadarin ma'lum ya zuwa wani lokaci sananne lokaci sananne bisa ga sha'anin banu adam shine wata shidda zuwa wata tara shine mutum ke yi a cikin cikin ma'aifaka ina fatan mun gane zai kwana arba'in yana ɗigon mani kwana arba'in ya koma gudan jini kwana arba'in ya koma tsoka a wannan lokacin ake mushi busar rai a cikin ciki sannan zai iya kai wata shidda a aifinsa dan ɗan da aka aifa a cikin wata shidda kenan wannan ɗaɗa na halal ne wanda aka haifa cikin wata shidda ina fata mun gani ya zuwa wata tara shine gwalgwadon kwanakan da mutum ke yi a cikin cikin mahaifiyarsa faqaddarna ko faqadarna فنعم القادرون مو مكا قدر حكا مكا tsara hakan na halittar banu adam فنعم القادرون ما دلن ما su kaddarawa Allah madaukakin sarki da kanshi yana yaban kanshi subhanahu wataala wailun yawma idhil lil mukaththibin bone da azaba sun tabbata a wannan yinin lil mukaththibin dangane da masu ƙaryatawa masu ƙaryata wahayin Allah madaukakin sarki alam naj'alil arda kifata shin ba mu ne muka mai da ƙasa ba ta kasance matattara ta kowa da kowa ahya'an wa amwata masu ranku da kuma matattunku mun mayar da ƙasa ta kasance matattara ku da ke tattara ku gaba ɗaya rayayyunku da matattunku rayayyunku su ne ke yawo a doron ƙasa suna kai kawo halin suna da rai matattunku kuma su ne wanda suka mutu aka binne su aka shigar da su a cikin ƙasa waja'alna fiha rawasiya sannan muka sanya fiha a cikin ƙasa rawasiya duwatsu shamihatin masu tsawon gaske don su kasance mata a matsayin tirki da za ta rike ta ba za ta girgiza da ku ba ba za ta raurawa da ku ba wa astainakum ma'an furata sannan muka shayar da ku ma'an ruwa فراتم ميدائن شا ويل يوم إذن للمكذبين عذاب دبن تثبت أولنا رانا للمكذبين كما سكرية وسيا الله يجي.
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون Allah maɗaukakin sarki ya ce in taliku a wannan ranar za a ce makafirai in taliku ku tashi ku tafi ila ma kuntum bihi tukazzibun zuwa abinda kuka kasance kuna ƙaryatawa a gidan duniya gashi an tashi alkiyama an tashi wanda suka kafirce ma Allah ga wuta a gaban su sun ganta tana ce sai Allah ya ce ku tashi ku je cikin ta wutar da kuka kasance a nan gidan duniya kuna cewa ƙarya ce in taliku ila ma kuntum bihi tukazzibun in taliku ila dhillin dhi thalath shu'ab ku tashi ku tafi zuwa wata inuwa ko hayaƙin wuta na jahannama zai talata sha'ab ma'abucin rabuwa gida uku ya rarrabi gida uku la zalilin kar ku yi zaton inuwa ce da za ta sa ku ji sanyi kalkashin shi wala yughni min al-lahab sannan wannan tiririn na hayaƙi ba zai wadatar da ku daga ƙunan wutar jahannama ba ku tashi ku shiga cikin shi inna ha tarmi bi shararin kalqasa a wannan ranar wuta zaka ga tana jifa tana watsi bishararin da tartsatsi ta irin wannan watsewar da wuta take yi kalkasar kowane ɗaya daga cikin su kai ka ce kamar gida ne mai zaman kanshi ai ka sayar da idan garo shi ya kama kwarai ya kai tartsatsi ya watsi sai ya saki kankanan kankanan wuta ko to wutar jahannama idan ta saki tartsatsinta kai ka ce kowane ɗaya a zaman vila guda ya ce saboda girman su ina fata mun gane sai a ce da su ga wuta can tana jifa da shararkinta kalkasar kai ka ce gidaje ne ka annahu jimalatun sufa launin wutacen da take tartsatsi da su kai ka ce raƙumma ne baƙaƙen raƙumma wailun yau mai izin lil mukazzibin azaba da bone da wahala su tabbata a wannan yinin ga masu ƙaryatawa hadha yawmu la yantiqun wannan yini ne wanda kafirai ba za su samu damar magana a cikin shi ba wala yu'zanu lahum fa ya'tazirun sannan ba za a ba su izini ba ma balle har su kawo hanzari su ce ga abin da ya hana mu musulunta ga abin da ya kare mu ba za a ba su wannan dama ba wailun yawm idhil lil mukaththibin azaba da wahala a wannan yinin za su tabbata ga masu ƙaryatawa hadha yawmul fasl wannan fa ita ce ranar rarrabewa rarrabewa tsakankanin masu imani da kafirai rarrabewa tsakanin masu tauhidi da mushrikai rarrabewa tsakankanin yan aljanna da yan wuta jama'anakum wal awwalin da muka tara ku a cikin wannan yinin wal awwalin da wanda muka halitta tun karon farko fa in kana lakum kaidun fakidun idan har kuna da wani kaidi da za ku yi a nan to ku mini shi insha Allah bi ma'ana idan kuna da wata mafaka idan akwai wata maguda da za ku gudu an ba ku dama ku gudu idan kuna da wata hanya kuma da za ku iya ba kanku kariya an ba ku dama ku tsara wannan kaida suna da wannan dama ba su da wannan dama saboda Allah zai ce ya ma'ashar jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan kaga ba yadda za a yi ka gushe ma wannan rana ina fatan mun gane ba za ku iya cutar da Allah madaukakin sarki bale ku cutar da shi ba za ku iya amfanar da Allah madaukakin sarki bale ku amfanar da shi fa in kana lakum kaidun fakidun wailin yawma idhil lil mukaththibin bane da azaba su tabbata a wannan yinin ga masu ƙaryatawa innal muttaqina lalle masu jin tsoron Allah wanda suka kiyaye dokokin Allah fi zilalin suna cikin inuwa ta jin daɗi da hutu wa uyun da kuma idan da ni na ruwa da za su ringa sha ko kuma kayan shaye-shaye wa fawakiha da ababen marmari kala-kala mimma yashtahun daga cikin abin da suke so suke sha'awace za a ce da su kulu washrab ku كلوا ci واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
Allah madaukakin sarki za a ce da ɗan Allah ce za a ce da ɗan aljanna kulu ku ce daga cikin dukkan abin da kuke so daga cikin dange-dangen kayan da ake ci ku ci a cikin gidan aljanna washrabu sannan ku sha daga cikin ababen sha daga cikin gidan aljanna abin da ran kuke so hani'an cikin jin daɗi da yalwa bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa a gidan duniya wannan sakayya ce ta musamman Allah ya baku akan abin da kuka kasance kuna aikatawa a gidan duniya na ayyukan alkhairi da da'a da biyayya inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce to mu fa haka ne muke sakan yama wanda suka kyautata imana duk wanda ya kyautata sakamakon shi gobe alkiyama shine gidan aljanna duk wasu wahalhalu da za a sha a farfajiyar kiyama a tashin alkiyama baya daga cikinsu shi yana daga cikin masu hutawa yana daga cikin wanda za su shiga gidan aljanna su mori da duk abin da ke cikin aljanna na ni'imomi daban-daban Allah ka samu a cikin su wailun yawma idhin lil mukazzibin bone da azaba su tabbata yawma idhin a wannan yinin lil mukazzibin ga wanda suke ƙaryatawa bi ma'ana masu ƙaryata Allah madaukakin sarki masu ƙaryata wahayin da Allah ya sabko ma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kulu wa tamatta'u za a ce da kafirai a nan gidan duniya kenan kulu ku ci wata matta'u ku ji daɗi kalilan ɗan kaɗan don duk wanda zai ci ya more ya rayu a duniya kaɗan ne idan aka kwatanta duniya da lahira ina fata mun gani rayuwar duniya a ce ka rayu ma shekara ɗari ko sama da ɗari ka dai ji daɗi a cikinta ka more tun daga shekarun balaga ya zuwa shekara arba'in a ƙara hamsin sittin idan ka kai saba'in wasu ababen jin daɗin kana ganin su baka iya cin su ina fata mun gane idan ka haura tamanin watakila ji ma babu bale ka ji ababen da ran kake so ka ji watakila ma gani ya ƙare ba za ka iya ganin haske kuruhu ba ko wanda kake so daga cikin masoyan idan ka haura ɗari watakila daga inda kake ma ba za ka iya tashi ba kashinka da baulinka nan za ka yi kenan kaga daɗin rayuwar duniya kaɗan ne ko da ma an kaddara kana daga cikin masu wadata da yalwa ina a ce baka daga cikin masu hali kuma a ce rayuwar duniya ta ruɗe ka baka da hali baka da yalwa baka cikin masu jin daɗin rayuwa dan mi ba za ka bauta ma ubangijinka bal ma a ce kana da halin me zai hana ka bauta ma ubangijinka dan ka ji daɗin duniyar nan jin daɗin ta kaɗan ne kuma duk kuɗinka cikin biyu dole a yi ɗaya ko ka tafi ka bar kuɗin ka mutu ko ko wata ran kuɗin su tafi ta barka ga ka kana raye an san ka a da mai kuɗi ne mai hali ne mai faɗa a ji ne saboda ka mallaki arziki sai ka waye gari baka da kodala sai ka waye gari ma maula kake yi sai ka waye gari ma baka da hankali a wasu lokuta to me zai ruɗe ka game da bautar ubangijin ka madaukakin sarki shine Allah ya ce kulu wa tamatta ko ce ku ji daɗi kalilan amma ɗan kaɗan ne innakum mujrimun lalle ku mujrimai ne mutanen banza ne wailun yawma idhil lil mukaththibin bana da azaba su tabbata a wannan yinin lil mukaththibin game da masu ƙaryatawa bi ma'ana masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idza qila lahum irka'u la yarka'un idan aka ce da su ku yi ruku'i la yarka'un ba sa yin ruku'i bi ma'ana lokacin da mai nasiha ke nasiha lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah hayya ala salati hayya ala fala ba abin da ya dame su suna kalle kallon su suna shagulgullan su suna sha'anin rayuwarsu ta duniya ba za su karba kiran mai kira ba balle su je su yi sallah ba sa yin sallah wa idza qila lahum irka'u la yarka'u idan aka ce da su ku zo ku yi ruku'i ba sa yin ruku'i an ambaci wani yanki ne na sallah ana nufin sallah gaba daya imana in aka sa su sallah ba sa yi wailun yawma idhil lil mukaththibin bana da azaba sun tabbata a wannan yinin lil mukaththibin game da masu karyatawa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun to da wani zance ne bayan alqur'ani mai girma yu'minuna za ku yi imani idan har ba ku yi imani da alqur'ani mai girma wannan shine karshen wannan sura suratul mursalat za mu shiga suratul naba suratul naba sura ce makkiya da ke da ayoyi arba'in tana ɗauke da ayoyi arba'in mafi muhimmancin abin da take tattaunawa game da shi shine labari mai girma shine yanayin tashi alkiyama da kuma yadda halin mutane zai kasance a gobe alkiyama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون Mm.
ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا Mm.
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace amma yatasaalun amma yatasaalun akan menene suke tambayar junansu wannan aya musu ne da inkari akan mushrikai akan inkarin da suke na abkuwar tashin alkiyama tana ganin cewa tashin kiyama ba zai yiwu ba shine amma yatasaalun akan me suke tambayar junansu anin naba'il azim suna tambayar junansu ne dangane da labari azim mai girma shine tashin alkiyama allazi hum fihi yakhta- mukhtalifun wanda su dangane da tashin alkiyaman nan mukhtalifuna sun sha bamban sun saba wasu sun yi imani sun yarda cewa tabbas Allah zai tashi mutane bayan sun mutu za a tashi alkiyama a yi hisabi tsakankanin mutane na kirki a mashi sasa- sakamako na kirki na banza kuma a mashi sakamako na banza wasu kuma suka ce a'a ba wani tashin alkiyama ba wani abu a cikin wannan rayuwa kawai sai dai mu mutu a aihu wasu babu batun ai tashin alkhiyam shine alladhi hum fihi mukhtalifun wanda su mutane dangane da tashin alkhiyama mukhtalifun sun samu sabani tsakankanin masu tabbatar da cewa zai faru da masu korewa cewa ba zai faru ba kalla sai Allah ya ce bar su sayalamun da sannu za su sani thumma kalla sayalamun sannan kyale su da sannu za su sani alam na ja'alil arda mihada shin wai ba mu sanya ƙasa ta kasance shimfiɗa a gare su ba wanda ya yi hakan shin ba zai tashi alkiyama ba wa ya shimfiɗa muku ƙasa ta kasance a matsayin shimfiɗa a gare ku ku yi abin da kuke so a kanta ku yi fatauci a kanta ku yi gine-gine a kanta ku yi tone-tone a kanta ba ta zamewa da ku ba ta raurawa da ku bale ta girgiza da ku wane ne ya wannan aikin to wanda ya wannan aikin ba zai iya tashin ku bayan kun mutu ba ba mu muka shimfiɗa muku ƙasa ba a matsayin shimfiɗa a gare ku wal jibala autada shin ba mu muka mayar muku da duwatsu su kasance ma ƙasa ba autadan maturka da za su tirkita don ku samu damar yin abin da kuke so a kanta ba Allah shi ya mai da duwatsu a matsayin tirke na ƙasa su suke ɗarme da ƙasa suke riƙe ta don ku iya rayuwa a kanta kamar yadda ka san gimshiƙan masallacin nan su suke riƙe da saman nan ta yadda ba zai rubuto akan mutane ba kamar yadda ka san itacen rumfa da ake kakkafawa manyan shishiniyoyin nan su ne ke riƙe da ita ba za ta faɗo akan wanda suke son zama a ƙasanta ba to mu ne muka ɗarme muku ƙasa da duwatsu suka kasance mata a matsayin turka wa khalaqnakum azwajan sannan muka halicce ku muka samar da ku azwajan dangi biyu mazajen ku da matayen wanda yayi hakan shin ba zai iya tashin mutane bayan sun mutu ba waja'alna nawmakum subata mu ne muka sanya naumakum barcin ku ya kasance subatan hutu ne akan jikunan kun wayi gari tun da safe kuna kai kawo mai dako ya ce dako mai ginan rami don neman rijiya yana yi mai kan fatauci ya hau kan fatauci mai aikin gini da makamantansu kuna ta aikin wahala amma kuma sai Allah ya sanya muku kwana a matsayin hutu don jikinku ya huta ku samu daga baya karfin jikinku ya dawo don ku ci gaba da aikin da kuka saba yi na yau wane ne muku haka waje annan laila libasa kuma mu ne muka mayar muku da dare libasan a matsayin sutura a gare ku ya kasance duhu ne wasu abubuwan ma ba za a shigo da su ba don jin tsoro sai a ce bari har da daddare to daddare ba za a gani ba ina fatan mun da dama daga cikin mutane sun sani akwai wasu kayan da ba za a yi oda su ba da yaushe da safe sai da yaushe da daddare to ya sanya muku dare a matsayin sutura da za ku yi wannan abubuwan a ciki Allah madaukakin sarki wanda yayi hakan ba zai iya tashi alkiyama ba wanda yayi hakan ba zai iya tada ko bayan kun mutu ba waja'alna nahara ma'asha Allah ce muka sanya muku yini ma'ashan dan neman rayuwa da safiya ta yi zaka ga kowa ya fito ma'aikacin gwamnati ya ce wurin aikinsa manomi ya ce gonarsa ma'aikaci ya ce aikinsa dan kasuwa ya ce kasuwarsa dan bulaguro ya yawo hanyar bulaguro da makamantansu wane ne muku haka in ba Allah ba wa banaina fawqakum sab'an shidada sannan muka muku gini a saman ku sab'an shidada ababe guda bakwai masu ƙarfin gaske menene kenan sammai guda bakwai wane ne ya halicci sammai guda bakwai akan ku ya sanya sama ta kasance rufi a gare ku Allah madaukakin sarki wa ja'alna sirajan wahada sannan muka sanya muku fitila ita ce rana wahadan mai tsananin haske wa anzalna minal mu'sirat sannan muka sabkar minal mu'sirat daga cikin giragizai ma'an sajjaja ruwa mai yawan gaske wanda za ku yi amfani da su wane ne ke sabkar da ruwa daga sama idan Allah ya riƙe ruwa ya ƙi sabkar da su wa zai sabkar muku da su ba ina fata mun gane kenan Allah shine ke sabkar muku da ruwa daga sama wannan ruwa idan suka sabka ruwan wasu wuraren Allah ya muku tanadin su a fili dan ku rika shiga ta hanyar bato da makamantansu ku amfani da ruwan ku shiga ƙasa ku tono gwalagwalai da kayan arziki a ciki ku kama kifi da makamantansu a cikin wannan ruwan wasu ruwan kuma sai Allah ya bar su suna gudu a doron ƙasa domin ku amfana da su wasu ruwan kuma sai Allah ya taskance muku su ƙasan ƙasa idan kuka buƙaci hakan ku tona ku cin musu kuyi rayuwa da su wani ne ke yin haka da kan ba Allah madaukakin sarki shin ba mu muku haka ba insha Allah lenukhrija bihi habban wa nabata dan mu fitar muku bihi ta hanyar wannan ruwan da muka saukar daga sama habban ƙwaya ta abinci da za ku ci duk nau'in ƙwaya ya fito ne a sanadiya ruwan da Allah ya saukar daga sama hatsi dawa wake da makamantansu gaba ɗaya ko wani batan kuma muka fitar muku da 'ya'yan marmari ɗanyu ababen da ake ci na ɗanye wasu malaman suka ce nabatan muka fitar muku da abincin dabbobin da za su ci naku wa jannatin alfafa sannan muka muku gonakai alfafan masu itacen da suka haɗe da shuna wannan ni'imomi ne da Allah ke ambata muku da ke nuna cika ikonsa da ke nuna kuma cewa lalle zai tashe ku gobe alƙiyama sai Allah ya ce inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا مم.
وفتحت السماء فكانت أبوابا مم.
وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين.
للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا مم.
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
Allah ya ce inna yawmal fasli kana miqata inna yawmal fasli lalle yawmal fasli ranar rabewa kana miqata ya kasance lokaci ne da aka iyakance shi lokaci ne yana da lokacin faruwar shi yawma yunfaku fi sur yinin da za a yi busa fi suri a cikin ƙaho fata'tuna afwaja za ku je ma Allah madaukakin sarki afwajan jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya zumaran zumara haka za ku tashi gaban Allah gobe alƙiyama bayan mai busa yayi busa a cikin ƙaho wa futihatis sama a wannan yinin za a buɗe sama wa futihati sama za a buɗe sama fakanat abuwa ba sama ta kasance ƙofofi bi ma'ana za a naɗe sama yadda ku saba ganin ta nan gobe alkiyama za ta canza za ta tsage ta daddare ta koma ƙofofi yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta daddare ta tsatsage mala'iku su sabko daga cikin ta matukar sabkowa kenan wannan rana ita ce ranar tashi alkhiyam wa suyiratil jibal za a tafiyar da duwatsu a wannan rana duka a tafiyar da su fakanat saraba sai duwatsu su kasance saraban kamar ruwa da mai tsinkaye ke tsinkaye daga nesa alhalin ba ruwa bane shine saraba ina fatan mun gane a wannan ranan duwatsu ba sa nan za a cire su a nike su a daidaita ƙasa ta kasance babu tudu bale gangare a kanta shi yasa Allah yake cewa wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab wa takunu al-jibalu kal'ihn al-manfush wa yas'alunaka 'an al-jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta a wannan yinin babu batan dutse za su narke su nike su game da ƙasa ƙasa ta miƙe sak babu tudu babu gangare a wannan ƙasar za a mutane hisabi gobe alƙiyama yana ranar Allah zai tafiyar da duwatsu ba kwa ganin su kamar da kuka saba ganin su inna jahannama kanat mirsada lalle wutar jahannama a wannan yinin kanat mirsada ta kasance tana nan tana dako tana jiran kafirai tana jiran duk wanda suka saba ma Allah madaukakin sarki littaghina tana dako ga wanda suka wuce iyaka suka kafirce ma Allah ma'aban ita ce makomarsu anan za su zamna labifina fiha ahqaba za su zamna a cikinta ahqaban zamani bayan zamani wanda baya da ƙarshe baya da iyaka la yazuquna fiha bardan wala sharaba ba za su ɗanɗana ba su kafirai kenan da ƴan wuta a cikin wutar bardan wani wurin da za su ji sanyi da zai sa su rage jin raɗaɗin zahin wutar jahannama ba za su samu wannan ba wala sharaba kuma ba za su samu wani abin sha mai daɗi ba wanda zai ɗauke musu ƙirshewar da suke ji a cikin wuta Allah kare mu da azaba wuta a cikin wuta babu hutu azaba ce ko da yaushe ka kayyala fa wutar duniyan nan ba komi ba ce idan aka kwatanta ta da wutar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wutar ta duniya da kuke gani kaso ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama ƙunarta kamar kaso ɗaya ne aka ɗebo daga cikin ƙuna wuta jahannama da ke kaso saba'in har mutane suke cewa ai annabi wannan mata duniya kaɗai ta isa a matsayin azaba annabi ce a'a kaso 69 suna can na nau'in ƙuna kenan da narko na cikin ta to kayyala a ce mutum na cikin wuta Allah ke shi mai kare wuta bayan da take bari kana cikin yanayin da inda kake ƙasan ka wuta ce rufin ka wuta dama da hagun ko inan ka wuta ce sannan babu wani inuwar da za ka je ka laɓe don ka samu hutu da sanyi na azaba babu wasu ruwan da za ka sha domin su ɗauke maka kishirwa sam a cikin wutar jahannama in ma akwai ruwan da za ka sha illa hamiman sai Allah ya ce sai dai ruwan zafi da suka kai matuƙa wurin kuna da zafi wanda ba sa maganin kishirwa wa ghassaqan malamai suka ce ghassaqa shine ruwan jikin 'yan wuta da suke tsiyaya yayin da ake azabtar da su a cikin wutar jahannama yadda kasan lokacin da aka yi tare ni na raguna ana gasa su ba wai cikin wuta aka sa su ba fa suna da rata tsakankanin su da wuta amma zaka ga man jikin su da ruwan jikin su yana zuba to wannan ruwan jikin yan wuta da ke zuba yana taruwa shine abincin yan wuta gobe da kai ma Allah ka tsare jaza'an wifaqa Allah ce wannan sakamako ne muka musu wifakan wanda ya daidai da aikin da suka kasance suna aikatawa a duniya sakamako ne wanda ya dace da sakamako ne wanda ya dace da munin aikin da suke aikatawa a nan rayuwar duniya innahum kanu la yarjuna hisaba saboda su sun kasance la yarjuna hisaba ba sa tsammanin cewa za a tashi alkiyama bale ai hisabi suna karyatawa suna ganin cewa sa ake suna ganin cewa ba gaskiya bane ba wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu kizaban matuƙar ƙaryatawa wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba Allah ya ce mu kuma dukkanin komi mun kididdige shi matuƙar rubucewa mun san duk abin da mutum ya aikata komin ka yana nan rubuce shi yasa gobe alkiyama idan aka tada mutum aka bashi littafin sana na aikan da ya aikata a gidan duniya littafin zai bashi mamaki sai ce mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها baya barin karamin laifi bale babba sai ka samu yana nan rubuce a ciki Allah ce wa wajadu ma amilu hadira su samu duk abin da suka aikata hadiran yana halarce rubuce a cikin wannan takarda wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa daga cikin bayan shi kenan kaga Allah ya kididdige komai wasu ayyukan ma kai kayi su kamanta Allah baya manta an rubuce maka kominka shi yasa Allah ya wakkala ma kowa daga cikin mu mala'iku guda biyu suna tare da shi kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba da za a mutun ya furta wani firici sai face tare da shi akwai wani mala'ika da ake ce mishi raqibun atid akwai ɗaya a dama akwai ɗaya a hagu tana kiyaye ababen da yake faɗa daidai da lafazi sai sun rubuta wasu malamai suka ce ko gyaran murya kai sai sun rubuta dada bale lifuffuka bale cin naman mutane da aibata su zage-zage cire sauti sama kaga mutum da safa kamar jaki kowace kwana ana jin shi kafin ya yi kwana da magana shi ana gane wani ne tau amma inda daddare kwanta sai kaga kamar mushe baya iya komai babu zikiri babu nafila babu tashi ya raya daransa sai dai ta kwana yana iska bai san yake me ya kai haka asara to duk abin da kuke yana nan taskance yana nan rubuce za a nuna muku shi gobe alkayam shine wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuku sai a ce da yan wuta fazuku ku dandana ku ji falan nazidakum illa azaba ba za mu dada muku komi ba face sai azaba imamu qatada daga daga abi daga abi ayyub al-asdi daga abdullah ibn amru qala yace lam tanzil ala ahli an-nar ayatun ashadd min hadhihi babu wata aya da ta sabko akan yan wuta mai tsanani da zafi akan su sama da wannan sama da wannan aya fazuqu dan haka ku dandane ku da ku falan nazidakum ba za mu taba dada muku komi ba sai wata azaba bi mana babu rahama babu tausayi babu jin kai a nan gidan duniya an ba ku dama kuna da dama ku yi komi ko ka kuki dan haka yau babu komi sai azaba ko dan dan ku ko dan dan azaba ba za mu dada muku komi ba ma sai azaba akan azabar da muke shi yasa Allah madaukin sarki a nurin yake cewa innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara lalle wanda suka kafirce mu ayoyin mu da sannu za mu kona su a cikin wutar jahannama kullama nadilat juluduhum a duk ko da yaushe fatun jikinsu suka kone suka zagonye baddannahum juludan ghairaha sai mu musanya musu da wasu fatun banda wa'ancan fatun da suka kone imana idan fata wuta ta cinye ta ta nane ta sai a masanya maka wata fatar dan a ci gaba da baka azaba li yazuqul azab dan su dan azaba inna Allah kana azizan hakima lalle Allah maboyan sarki ne ko mai hikima ne cikin dukkan abin da yake zartarwa wani wurin Allah yake cewa falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim waljulud wa lahum maqami'u min hadid كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كود يوشتك ينقرا سنة سنة فتاة جشتم تسي أميدر سأشك عذابا تاكي عذابا ذاك جمتاني سنة كيرم مالك من أرنجي موتا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك سنة يا كي مالك ألا مأيوكا سركية كشف مهوتا ya zaman to mun mutu dan mu huta da azaba sai ya ce da su innakum makithuna har yau kuna nan za ku tabbata a cikin wuta babu daga kafa babu rahama Allah ya kiyashe mu Allah ya kare hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadin sa'id radiyallahu anhu yake cewa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake cewa amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawun lalle ‘yan wuta wanda suka kasance ma'abuta wuta ne, to lalle su kan ba za su mutu a cikin wuta ba kuma ba za su rayu rayuwa mai daɗi ba. Imam al-Bukhari ya fitar daga hadisi hadisin Abi Huraira Allah ya rada shi. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Wutar gata ku yanki ɗaya ne daga cikin yanki 70 na wutar jahannam. yanki ɗaya daga cikin yanki saba'in ka diba wannan garoshin na wuta fa wanda ba ka iya ka daure ka damƙe shi a matsayin sakon biyar a hannunka ko sakon biyu bayar kuwa ko to wannan kaso ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wuta jahannama to idan wuta jahannama ce yaya take yaya ƙunarta zai kasance yaya zafinta zai kasance kenan kaga wannan duk jan hankali ne ga mutane cewa su farga su kiyaye mai saƙo ya nisanci saƙon shi mai aikata aikin alkhairi ya ƙara ƙwazo ya daɗa himma wurin aikata aikin alkhairi saboda idan kana yawaita aikata aikin alkhairi Allah zai sauƙaƙa maka Allah zai kare ka daga tsananin azabar wuta amma idan kana aikata munanan aiki kanka ne kake ba wahala baka sani ba ma watakila kana cikin wannan aikin mutuwa ta zo ta fiye ka Allah ke shi mu kare ana shi wurin buwat ko wurin kiɗi ko wurin saɓon Allah mashaya da makamantansu a ce ka mutu can yayin da ake wannan sabo kai ka san kayan mummuna cikawa ko ba ka ba ka yi daidai da wanda ana kiyamun laili masallaci ya rubta ya faɗi ya mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a tashi mutum akan abin da ya mutu akai idan ka mutu kana karatun alqur'ani za a tashi ka kana karatun alqur'ani idan ka mutu filin jihadi za a tashe ka a wannan yanayin kamar yadda annabi ya bani labari za a tashi wanda aka kashe a filin jihadi gobe na kiyama jinin yana diga na kashe shi da aka yi jinin launin jini ne sannan kuma iskan jinin iskan miski ne yana kamshi yana ka kai kokari kullun kana samun kanka cikin ayyukan alkhairi watakila ka cika a kansu dan mafi alkhairi shine akan me ka cika ka cika akan alkhairi kar ya zama to ka cika akan shari ina ganin zamu dakatawa abin da muka faɗa daidai Allah ya samu samu ladan shi kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi